أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي بدنيتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun kwana a ayar da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fa bara'ahu Allahu mimma qalu وكان عند الله وجيها yana daga cikin tarbiyoyi da Allah yake tarbiyantar da mu musulmai mu'minai yake ce mana ya ku mu'minai kada ku zama kamar arna kuna yi wa annabawan ku izaya ma'ana kuna fada wa annabawa abinda bai dace ba a haƙƙin rusul abinda ya dace a cikin annabawa shine wa tu'azziruhum wa tunassiruhum ko yaushe ku girmama su ku dinga ba su nasara akan abin da suka kawo amma babu izgilanci babu bakanci babu rashin kunya tsakaninku da annabawa kada ku zama kamar yahudawa da suke yi wa annabawan su rashin kunya har suka yi wa musa irin rashin kunyar da bai kamata a yi ba har allah ya kubutar da shi daga cikin ayyuka abinda suka zata yana da shi to domin haka kuma mu'minai kada ku dauki irin abinda Allah suke yi wa Annabi Muhammadu kuma ku bi su akai irin na batanci cewa suna cewa sha'irun majnun ka'inun kazzab da sauransu kada kuma ku bi su a irin wayannan ko kuma ku rinka bin su cewa baya adalci kamar inda munafukai suke faɗa suna ce masa ma aratta adlan fi hadhihi alqasma wannan durabukan da kai ba adalci a ciki to irin wannan duka izaya ne ko kuma ku yi wa matansa magana ko kuma ku sa matansa a zuciya wannan ma izaya ce to duk izaya da kuka sani na zahiri ne na batini ne to ku guje ta kada ku kusanci annabi da irinsa saboda ko kiran sunansa kada ku kira sunansa kan da tsaye irin inda kuke kiran sauran junanku ku ce baban wane baban wance a'a wala ta shaɗu duwa a rasuli bai na kun ka duwa ibadikum ba'da kada ku zama irin kiran da kuke wa annabi irin kiran da kuke wa junanku irin baban fatima baban kasim baban wane ne da kuke gaya masa nan a'a kun da za ku kula shi ku ce ya ayyuhal rasul ko ya rasulullah ko kuma ya nabi Allah wannan shine abba ka ce masa baban azum baban kaza ba irin sunan sa bane wala tajalu du'a a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba hakan nan in ya kira ku duk abin da kuke ku bari ku zo ya ayyuhal ladina amanu idza استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه domin haka ku dinga girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la tarfa'u aswatakum fawqa sawtihi kada ku kada masa magana kamar inda kuke wa sauran ku hakan nan kan ku zo kuna rada da shi wa in kun yi rada da annabi to dole ku yi tuba ku yi sadaka wa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaka hakan nan duk wani abu ne da kuke da sauran jama'a to kada ku yi in ba girmamawa ba ba komai tsakanin ku to domin haka ya ayyuhal ladina amanu yakum za mu tashi ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ittaqullaha ku ji tsoron Allah wajen bin umarninsa wajen hani daga abin da ya hana ku wa kulu ku ringa faɗi ƙaunan magana sadidan wanda madaidaiciya magana ta gaskiya magana da yake ba wargi a ciki magana da yake bai dace ba musulmi wa laysa muslimu bi fazi'in aw wa bi riwayati wa laysa mu'minu bi fazi'in wala fahishin wala mutafakkin mu'mini ba ba mai batsa bane ba mai zancen banza bane ba mai zage-zage ba ne duk wannan mutumin da yake da irin wayannan hali irin wayannan furatan maganganu irin maganganun kasuwa dan kaza ka ci kazarka ka yi menene zan ci kazarka zan yi menene irin wannan maganganu ne na dan tasha maganganu ne ba na muminin kwarai ba muminin kwarai in zai magana ya kulu qaulan sadidan magana madaidaiciya magana na kwarai kulil haqqa aw li tasmut inji manzo Allah kai zaka faɗa ka faɗi gaskiya ko kai shiru a wani hadisi yake cewa alayka bin lisanik alayka bin lisanik kamar da hankali da abin da kake furtawa haka wani hadisi yake cewa al in kabban nasu ala nuhurihim fi nari jahannama illa hasailu al-sinati to kasan wayannan har suna abin da yake fita Allah zai tambaye ka kai ringa mu ringa maganganun kirki a harsunan mu shi yasa aka ki kai musulmi ya zama maganganu irin wanda bai dace ba ba manzon Allah ba ko a tsakanin mu ne bai ba a san yawan surutu manzo Allah yake cewa dan mutane ko kuma mal'unun ne mutumin da zai zauna cikin mutane in ba bakinsa ba ba a jin kowa ya dauko na magana ratatata in ya gama ya shiga wancan ratatata in ya gama wancan ya shiga wancan ratatata shi dai ba zai bar kowa ya magana ba sai shi to wannan ba mu'minin kirki bane laysa bi mu'mini sarfa wala haiqa wanda zai zo ya ringa maganganu kai sai nashi duk inda za yi ya nuna nashi da shi ne gaskiya to wannan wahayi akai maka zai ga magana da gaskiya ai ba mu wahayi bane duk zance ne zance ka take yi ba kibu rututu ne sanki wadi ne zai yi akwai ƙarya ciki akwai gaskiya labari ne ka kawo dama an ce al-khabar yahtamilu al-kadhiba wa yahtamilu as-sidqa ai magana in ji labari ne akwai ƙarya ciki akwai gaskiya haka nan surutu da yawa ƙarya ka kuma za ta yi yawa sai na ali karamallahu wajen yana cewa man kasura kalamu kasura khata ya da malamai suke cewa an ba karantarwa kake yi ba ka daina yawan surutu sai wajen karantarwa ka yi bayani ka yi wannan ba aki ba amma maganganu ka zauna a majalisa ba ka ta ka ga wancan maganar ai yau da menene aka yi taron kamlama menene dai aka yi wannan menene wancin ya dauko da mun je kaza kaza da aka ka dauko maganan da baka ji ba baka fahimta ba baka gani ba baka nan aka yi kamar kana nan aka yi ka gina ta ka sa maka hannaye guda biyu ka sa kafafuwa ka sa kai akan ka sa idonuna ka sa labbuna ka sa hanci ka sa hakora ka sa hanci ka sa kunne kamar yadda ita mutum tana dandan a tsaye kai ta magana wannan mai amfani mai amfani sai ka zauna kana surutu awa biyu inda ka yi shiru kana Allahumma salli ala Muhammad wa sallim a cikin awa biyu nawa za ka yi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al azim nawa za ka yi kalimatani khafifatani wa saqilatani bil mizani wa habibatani ila rahman kamar da wannan mana subhanallahi walhamdulillah kalimatani khafifatani saqilatani ala lisan wa habibatani ila rahman ha kalma la ilaha illa allah afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illa allah idi mazalla mafi ingancin abin da ni na faɗa da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah Allah ne ta'udukum Allah zikran kaseera ka ambaci Allah da yawa ba la ilaha illallah ga da zauna kana surutu ba zai ga ba da ka ga mai la ilaha illallah ba ka ke shi in ka ga mai subhanallah walhamdulillah ba ka ke shi in ka ga mai la hawla wala quwwata ba ka zage shi in ka ga mai karatun qur'ani ba ka zage shi in ka ga mai karatun hadisi ka zage shi in ka ga kai ne maganar da kai magana idan wuta kake kai baka san yana turma ya ka cikin halaka to me an bayyana ta me ka tsino a kanka babu da ka tsino a kanka kullu alkhaira aw litasbu fadi alheri ko kai shiru ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wadanda kun kun yarda da kake ci da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji bin umarninsa ku ji tsoron Allah ku ji hanyar daga hanyarsa ku ji tsoron Allah wajen bin umarnin manzon Allah ku bi tsoron Allah wajen hanin da Allah ya muku ku bi tsoron Allah wajen bin magabatan ku fadda wanda bi sabila man anaba ilai ka koma zuwa ga mutanen da suka koma ga Allah wasbir nafsa kama allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum yuridu zinata al hayati ad-dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لأن دم ذاك وانا كان كو حالك كنك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كحقنا كزمر da kanka tare da mutanen da suke ambaton Allah safe da yamma suna ambaton Allah ko zikiri ko karatun Qur'ani ko karatun hadisi ko subhanallah ko alhamdulillah wala ilaha illallah wajen ƙaunar ma'abu wannan hanyar munkar ka ɓata lokacin ka wayannan wasu birnin ka kama da zai nuna raba mu bin da daji wal ashi da zai nuna waje wala ta zu aina ta anu kada ka ɗaga ido kakan ya zama su ne kurwata ainihin ka su ne mutanen da in ka gan su hakan ka yake kwanciya ya zama mutanen abun kwaikwayon ka wanda bi sabi da man ana ba ilai ka koma ka bi hanyar mutanen da suka koma ga Allah ga baki ɗansu wala ta zu aina ta anu تريد زينة الحياة الدنيا فزولك أنا سن قوان دنيا كان وجبا قومي با نتيجة قوان دنيا إما كو شيطان يقوى مكا ko kuma zuciyarka ta kawata maka in a kowane hali halaka ne zayyana lahu shaytanu a'malahum suwa amalihim fara'u hasana shaytan zai kawata maka munkanyan ayyukanka sai ka zama masu kyau ne kuma ba haka bane to domin haka lalle lalle yan uwa mu koma ga Allah wa qulu qawlan ku ringa faɗin maganganu sadidan madaidaiciya magana da za ta yi maka amfani za ta yi wa jama'ar ka amfani za ta yi wa lahirar ka amfani za ta yi wa addinin ka amfani za ta yi wa musulunci amfani za ta yi wa musulmai amfani amma maganganun cancancanci ba amfani kamar wani radio bai kamata mutane mu zama irin wayannan na'am يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما don haka ku sani ba fadin magana madaidaiciya bin Allah a wajen abin da ya kore ka hani daga abin da ya neka bin manzon Allah abin da ya kore ku daga hani daga abin da ya hana ku da faɗin maganganu masu daidaiti maganganun gaskiya barin ƙarya barin annimamanci barin gulma barin kai kawo barin maganganun batsa barin maganganun da ba su da amfani barin cakki faɗi da sauransu idan kuka bar wayannan duka yusrihu lakum amalukum Allah zai gyara muku ayyukanku kurakuranku zai yafe muku inda tijanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum hakika kuka bar irin wayannan yuslihu lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku ya mayar da ita ba ba dauda ya karbe ta ba ba tantaba wa yaghfiru lakum ya yafe muku kulakulan da da kuka yi zunubakum duk wata kulakulan da kuka yi da ya kankare zamar da ita babu ya mayar da ita kamar ba ku taba yi ba illa man taba wa amana wa amila salihan ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat saboda duk wanda ya canza yayi bi yayi abin kirki Allah zai canza ayyukansa da rashin kirki ma ya mayar da shi ayyukan kirki ya karba yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah kusani duk mai kaunar Allah mai bin Allah a cikin umarninsa wa rasulahu da manzon Allah a cikin umarnin da ya kawo daga wajen Allah da hikiman da yake gaya muku ruwa hakika wannan mutumin ya tabbatu kan faza hakika ya ci nasara hakika ya rabota hakika ya rabota fawzan aziman rabo kuwa magwayi rabo magwayi ba marabo kan kani haka ba a'a fawzan aziman ai rabo magwayi babban rabo na'am
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
to bayan Allah ya mana wannan sai ya tunatar mana da alƙawari duk abubuwan nan musan alƙawari ne muka dauka alƙawarin nan menene duk abin da Allah ya baka alƙawari ne ka dauka zaka kiyaye kafin ka dauka alƙawari dama mutum ɗaya ne ke dauka an shugaban shugaban ka ya alƙawari ku duka ku dawo alƙawari ba ba za ka ce wai ni wannan alƙawarin ni ban santa ba a'a ba kai sa ba in dai shugabarka ya dauki alƙawari to hakika dukkan wannan alƙawari ya hauka dukkan alƙawarin nan ya hauka saboda kaga yanzu dukka a me yake da suna annabi adam ya ga wannan alƙawarin amma yana kan yana kan sai lokacin da Allah ya dauki alƙawari a bakin annabi Adam muna muzuriyarsa maimakon mu ya dauka muna bayan sa ya muna doron sa ya dauka alastu bi rabbikum qalu bala ai ga baki da kamar mu ne muka bada ba mu bane Adam ne ya faɗa maimakon mu amma dole mu yi saboda alƙawari ne alƙawarin da babanka ya ɗauka ai yana kanka yanzu babanka ya rasu akwai bashi a kansa ba za ka biya ba dole ka kafiya in ba ka biya ba za ka kan kotu ko dole ka ba za a yi sai ka biya sai ka nemo ka biya to ka ga alƙawari ne lokacin da wata kiri ya ɗauka ba kai baka nan bai gaya maka ba amma duk abin da shugaban ka yayi to ya hukan ka ko kana so ko ba ka shi yasa idan ya zalunce ka zunubin ku duk zai ɗauka idan shugaba yanzu shugaba misali shugaban ƙasa ko sarki ya ɗau zunubin talakansa da ya a kansa kamar inda alherin da talakawan suka yi zai samu lada shi yasa manzon Allah yake cewa gobe kiyama shugaban ƙasa idan yayi abin kirki shi ne zai fara shiga aljanna wajen sab'atun yadhilluhum Allah yawma la zilla illa zillu da fari wanda ya kira ce al-imam adil liman shugaba anan ba wani limamin masallaci wa baka rabbuka mai sallah biyar ba limamin a'a an an ce al-imam ana nufin shugaba shugaba wanda magabaci wanda yana gaba wannan ai duka sara muna limamin juma'a suna wajen sarakuna ne ba kowa suke wakilta ba sarakuna suke wakilta sarki ko shi yana da fawa yana da karfi ya tuɓe limamin juma'a yanzu misali cewa borno yana da fawa a borno nan ya cire kowane irin liman ba wani ya zaci a an ci limamin kawai ya naɗa a duk wani limamin juma'a shi ne ya naɗa saboda kowane limamin juma'a ba zai samu rawaninsa na limanci ba sai ya je yaga chief imam chief imam ya ga ya tura cikin waziri hakiminsa ko bulamansa su zo su je su ga waziri waziri ya ga shehu shehu ya ba ni izini a zo a sake ga chief imam ya wakilci shehu a naɗa ka to dan da gobe shehu ya ce ya tuke ka ka ya kai wakili shehu ne limaman da duka wakilai shehu ne ba wani limami wai zai girman kai wa shehu in yayi wasan sa a cire shi a je wannan yanzu da akwai gwamnati duk limaman da gwamna zai yi cire liman kudinsu shi ne shugaba shi ne shugaba mai fawa mai mai daurewa mai kuncewa da lokacin da ƙarfi yana hannun sarakuna yanzu wannan shehu da muke cewa shehu gwamna ne ya dandaita da shi gwamna ne ya dandaita da inda za ka sani akwai a zamanin abdulsalam shugaba Abdulsalam Abubakar na ga kai Sokoto ina Sokoto lokacin Allah ya kalla shi ba sai ya aike ina da wajen masjidi ina can sai aka kawo sallah ma'ana an ga watan Shawwal a Sokoto ba gani har dare muka kwanta kan shafa da safi da aka tashi sai aka ce ai shehun borno ya yi announcement cewa an ga wata an jiya da dare idi ne ko ina sai sokoto sai mutum da yake tun da dare ba ta yi abin nan rana ba ta yi ba aka je a fitar idi aka yi sallah idi sai daga baya muke ji a shi abdul salam ne da karfe goma ya yi sai ya buga sarkin zazzau ya nemi mutum da bai samu ba sai ya buga sarkin zazzau mai rasuwa ya ce masa ni ba zan kwanta ba ku ga wata ba ko ya ce mun gani muna neman sultan ba mu samu ba ya ce to waye mabiyinsa aka ya ce shan borno ya ce to ka ga shan borno ya anausa na yi garbe ta na kalli wannan fawon na kan lokacin na bashi na gani da shi ne ya kamata ai fawon yana hannunsa kaga shi da ya bayar da sai ya yi anausa da shi ne yanzu din aka mayar fawon haka in sultan ya ji in bai ji ba ma shehu in ya ji kawai aka mai dan kana samu wannan kofi tun zamani Abdul Salam ne aka raba wannan aka jirge ku fawa din between sultan a shehu to ka gani a shi kenan fawa yana hannun shugaban kasa da lokacin Abdul Salam bai faɗa ba ba a ga sultan ba za ta shi da azumi duk kasa to amma kaga da shugaban kasa ya ce to tunda kun gani ku gawa mabiyin samara ai haka ne koyaushe shugaba shi ne abu yana to wannan annabi adam da kuka ji al-insan anan annabi adam ne inna aradna al-amanata ubangiji subhanahu wataala ne yake cewa mun miƙa mana mun mun mun nema mun shawarci dan inda baya wani dole kowa ya dauka amma shawara ne a baya za su iya kuma za su iya ba inna aradna al-amanata ala samawati wal ardh da sabbai da kasai duk halittun da suke sammai da halittun da suke kasai wal jibala annan da mai Allah yake wal jibala bajin yake samawati wal ard jibal yana ina asa to amma sauran halittu ai a lokacin ba maganin kuma duk halittar da dan adam yau yake gani ba yana ganin dutse ya fi girma da karfi ba sai ga Allah kuma yake misali kaga yake ta law anzalna hadha jabala amma law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min hajjati Allah wa tilka al-amsal najibuha lil-nasi la'allahum yatafakkarun ai yayi wannan da Musa yace arini anzur ilayk yace walan tarani walakin unzur ila al-jabal فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا دليل ne jibal dutse ai a ganin mu abinda muke gani ba abu mai karfi irin dutse ko ba ka ba to siyasa Allah yace da muka ba kasa ma'ana akwai ruwa kasa akwai itatuwa akwai dabbobi akwai kifaye akwai tsuntsaye akwai duka jita kewa amma abinda dan adam yake gani a cikin duk wannan hadisin da suke doron ƙasa ba kamar dutse. Ya sa sai aka bayan zikirul am aka faɗi khas domin mutum ya gane. Yanzu ka duba ba mun ce dutse ya fi kwanye ƙarfi ba. A ganin mu ko ba ka ba. Ita kuma dutse ya yi ƙarfi ta fi ƙarfi. Don kana fasa ta. karfe ta bi duk dutse karfe tana fasa ita kuma shi kuma karfe wuta ta bi ta karfe dan tana nan karfe ita kuma wuta ruwa bi ta karfe dan yana kashe ta shi kuma ruwa iska ta bi ta karfe dan tana tule ta wasuknahu ila baladin mayyit ko ba haka ba ruwa tana tafiya ki ta bi ta karfe iska kuma ba waye bi shi karfe dan adam duk karfin iska ba zai daga dan adam kamar ya tafi da shi ba zai iya daukar jami zai iya daukar trailer yana dauke da ton 70 sama iska amma bai sai ya daga dan adam sama sai dai ture shi fadi amma ya dauka shi kamar takarda ya hada da dan adam a dan adam ya fi iska karfi shi kuma dan adam me ne ya fi shi karfi bacci bacci ya dan adam yanzu nan zai bacci ba labari shi kuma bacci ba me ya bi shi karfi mutuwa eh mutuwa ko me ya bi shi karfi Allah subhanahu inna aradna al-amata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha sai suka nemi fa abaina nan ba sun kiwai na butulci bane a dama zaki akai ba zaka iya a ran da kake ba zan iya ba ai ba wannan baki bane ai baki bane dauka ba zan dauka ba wannan shine ki amma an ce maka zaka iya abu a ba zan iya ba baba ya ce dan sa Muhammadu daukan wannan baba ba zan iya ba ai ba mutunci yayi ba amma da yace kai daukan yace zan dauko ba to kaga wannan mutunci aha Muhammadu zaka iya wannan abun ka dauko mun yace ba zan iya ba ba ba kaga ba mutunci yayi ba ga nan fa abaina ba wai mutunci suka yi ba sun isa ba wani halittar da ya sai ce Allah ah ya faɗa Allah zai ji alahu dakka ya ce shi Allah kuma ya sani to amma ba a bayyana nan saboda zabi aka ba shi sai ya aradna an muka yi masa fiya na muka nuna masa ko zai iya ko ba zai iya ba yace ba zai iya ba ba a bayyana ya hannuna ba ashfaqna kuma ya nuna gazawansa duk wayannan hadisin suka nuna gazawansa shi abba za su iya ba saboda nauyinta wa hamala hajjin sa sai dan adam yace kawai shi ne dauka haka mika annabi adam yace ana da ha adam zaka dauka yace kwarai shine Allah ya innahu ya kasance adam dan adam kana zaluman ya zalunci kansa an bai sauki amanan nan da girma jahulan kuma ya jahilci irin rikici da yake cikin amana wannan amana akwai ba duk halittar da Allah ya baka amana ne idonka amana ce ba za ka gani ba sai halal wala ta'duka wala tamuddanna aynayka ila ma mata'ana bihi azwaj ubudu min basari sauke idonka dole ka kiyaye inna sama wal basara wal fu'ada kullu laka za ka mai dan da duka kiyaye kunnen ka yi addini idon ka yi gaskiya bakin ka ya furta gaskiya Allah ya nuna ni'imar da ya baka inna hadaina hum najdai ko ba haka ba ya nuna maka hakki ya nuna maka ya halice ya halice ka ya baka hakora ya baka lisanan wa shafatai ya baka dan me dan ka dan ka faɗi gaskiya dan ka kira zuwa ga Allah dan ka kira al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar dan ka yi abubuwa dan kai ibada dan kai sallah dan kai wannan dan kai azumi dan kai haji dan kai abubuwa karatun qur'ani da sauransu wayannan abubuwa ne aka baka dan kai wannan su ne amana da amana ne hakkinka kada ka sunsuna abin da Allah haramta kar ka sunsuna batar wani kar ka sunsuna yar wani kar ka sunsuna abin da yake haramun ne gare ka kar ka sunsuna ta kar ka sunsuna duk wani bakinka kare baki abin da ba daidai ba hancinka kai fita abin da ba daidai ba hakoranka kar su toni abincin haram kar su toni naman haram kar su toni biskitin haram kar su toni duk wani abu na haram an baka wannan ni'ima na hakora saboda kai amfani da wajen cin halal wajen taunan halal amma haram babu mallaki hancinka an baka ka numfasa a cikin halal ba a cikin haram ba hannayen da an baka kai amfani da shi wajen taimakon magajiya wajen taimakon kanka ka yi noma ka yi kasuwanci ka yi kira ka yi kima ka yi abubuwa na sana'a wanda za ka amfani kanka za ka amfani ƙasarka za ka amfani iyalanka za ka amfani jama'arka ba ka ɗauka kana dukan mutane da su ba ƙafarka ka tafi masallaci da shi ka je sada zumunta ka je wajen kasuwancinka ka tafiya haka haka ba ka ba wai ka ɗauki ƙawawan ka je sata ba farajinka an baka shi domin ka sauke ta akan matarka ko kuma au ma malakat aymani baka dauka kaje gidan karuwa ba baka je ka dauka kai zina da ɗan mutane ba baka dauka kaje kai zina da matan mutane ba baka kanwar wata kanwar wani haka wannan ba ai wannan in kai baka cika amana to amma kana so ka cika wannan amana ka kiyaye kai wa Allah ya kiyaye ka to ka kula da sallah na'am muddin ka kula da sallah Allah zai kiyaye ka da duk wani aiki kasha inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar law kana ya sai Allah yake ka nemi taimako daga sallah wasta'inu bis sabr was salah wa innaha lakabiratun illa ala wa innaha ay as salah kabiratun illa ala sai masu bin Allah ba ka ba yana da nauyi da shi kana gani kawo mai sauki ne amma bai da sauki bai da sauki amana ne sai kai shi daidai bi ruku'ihi wa sujudihi wa raf'ihi wa qiyamihi wa furu'ihi wa sujunihi wa daidai da manzo Allah yake sallu kama ra'aytu muni usalli ba wai kawai kai sallar kuni da kai kaga dawo ba yau amma ne muna yi ba mai shi yasa sai na Abbas Abdullah ibn Abbas yace idza ra'aita al-muslim la yakhsha Allah wa la yattaqi wa yartakib al-ma'asi fatayakkan anna salatahu ghayr maqbul yace idan ka ga musulmi yana yin fahsha yana maganganun banza yana aikin banza yana abubuwan banza ba tsoron Allah yana kaza to ka tabbatar ko yana sallah ba ka bi sallar sa yake saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbar amma yau ka samu musulmi wai azalimai tune ina sallah yayin fa sallah yayin fa sallatin da ake ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar masallaci ka same shi yana zaki mutane masallaci ka same shi yana cin amana masallaci ka same shi yana ƙarya masallaci ya same shi yana gulma masallaci ka same shi yana kekuce masallaci ka same shi yana ham yana lums masallaci to ina sallah me ba ni sallah me kai kai da dungure kamar dan bol ka sun ga ka tashi kawai amma rai na sallah din ba shi yasa mu koma mu sallah mu riga sallah mutane da in suna sallah mu'minai ba sa ji ba sai na Umar ibn Khattab an cafka masa wuka mai dabi a waje takwas yana sallah bai ba bai bar sallah mutane haka kusa da shi mutum wajen goma sha biyu a bululuwa ya sauke su dukkan su daina sallah sai da suka gama amma yau bera kun gani a masallaci duka ba shi kai kaza ban za a yi kaga liman ne ma zai fara fita Allah a garin nan liman ɗaya ne na gani Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa da rahama yana hutuban juma'a kusa da masallacin sa bom ya ya tashi shi kaga ya saura masallacin bai yanke kuma hutubar gaba ki ɗaya kawai gabaki ɗaya masallacin ba wanda ya tsaya amma shi ko ya sauka min ba wannan shi abin da ake ya san me yake ya san mutuwa a hannun Allah yake ba gudu ba abu yanki ya faru wanda me ka gudu to yau musulmi ya faru eh wannan kan zama mun nan wanda zai je ba fi wallahi ta tashi da mu sai kin manza kawai sai ga ɗan wannan wannan ya haka inda ya ya sun matsa sai daga kuwa ya yi waje sai ya tsoro zan da ala ha idan ibada anan imam malik a cikin tarihin sa ana bamu yana al'adar sa ba ya kama sunan manzo Allah sai da alwala to yayi alwala ya zo ne ana karantar da hadisi kunama a waje goma sha ɗaya take shi bai motsi ba an kuna man jadu da kar ya mutu ya ta ta ka suka ka sai ta ko shi ne na gyara su yana ta kata da aka duba waje goma sha amma yanzu cin naka ya tantance mala ba gudu da yau a gaskiya wanda jina da nan ka ji cin naka ta a guje zan kaci to ka ga ai abun imani ne abin da suka yi amfani kenan ba su rutu da ma'azana sai ka ga wannan zamanin wani mutum da rashin kunya ya zo ya rinka cewa ya bi mamani wani yana rashin kunya ne wani ka ce ka bi imam shafi ka ce ka bi imam ahmad ibn hanbal ka ce ka bi imam abu hanifa wani ma ya shaki kwayansa ka sai wani malaman nan kwaya suke shako in ya ya shaki kwayansa ya ja wiwin da ya yi ido da ya ja ya yi wuru sahabbai ma sai ya shaki su ba ba ba biya ba wani haka kuma yadda hankali to domin haka Allah ya ce ina aradna al-amanata haqiqa mun mika amana kiyayewa bin Allah da dokokin Allah ala samawati ga halittu da suke san mai gabaki daya suka ce ya ubangiji mu dai za mu yi maka biyayya ba za mu yi maka kutuli ba amma rike wannan abu alkawari akwai wahala wal ardi da na kasa gabaki daya shi yasa Allah ya nuna ai dukkan suna suna bautawa Allah dukkan وإن من شيء إلا يسبيه بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبيحه وإن من شيء ba wani halitta da bai wa Allah tasbih duk kuna wa Allah ka karanta alam tara anna anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa fil ardi wal shamsa wal qamara wan nujuma duk wa jibala wa shajara wad dawa minan nas kaga da aka zo sauran halittu kowa yana wa Allah da aka zo kan mutane aka ce wa kasirun minan nas wa kasirun haqa alaihim alqawl saboda mutane ba duka bane masu bautar Allah sai suna bautar Allah amma dukkan su kuma ku zaune abu ko kafiri ne yana bautar Allah ko yana su ko ba su tau an aukara yatafayyahu zilaluhum an yamini wa an shimali sujjadan lillahi ko kafiri ne inuwar sa yana wa Allah sujjada shi ne bayani amma inuwar sa da ya ga gobe biya mu ba inuwa saboda ba za inuwa ba za ba za a zarta ta ba saboda kai wa Allah sujjada gangan jiki da yake sujjada shi za a zarta ta sai ga gobe kiyama ba inuwa za a tashi ba inuwa sam ba inuwa mutum saboda inuwoyi duka a ɗan aljanna ne saboda sun riga sun yi sujjada na tabayyahu zilalu an yamini wa shamali sujjadan lillah aha ka gani ba amma shi ya sa yake ce maka an waje tau'an aukara ka bauta wa Allah dan adam ko kana so da hankalinka ko kuma ko ka kima in ka kima inuwar ka tana to me kai ba gwanda kai maka yi baka huta ha fa abaina an yahmilna suka nuna gajeyansu wa ashfaqna minha suka nuna cewa dan dai fa ba za su iya ba wa hamala hal insanu sai dan adam ya kwasa innahu ya kasance wannan dan adam kana da mace zaluman mai zalunta kansa ne in bai bi Allah ba jahulan saboda ya jahilci girman amana na'am ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما domin me muka yi wannan domin me mu dan mu fawace ɗan adam tunda mun ba su hankali mun ba su zabi sun dauki abin nan da hankali wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum qalu bala ko ba haka ba kowa da hankalinsa sai da ya dau alƙawarin nan gabaki da muka dauka ko baban mu Adam ya dauka maimakon mu muka yarda muka ce eh Allah ya tambaye mu a lokacin yace mana alastu bi rabbikum dukkan mu muka ce bala a lokacin mai ya kunne mu yace an taqulu yawmal qiyamati annan hadha inna an hadha zabilun aw ashraka aba'una min qablu afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun to fa ba za mu fi ku zan kafi wannan wuzuri ba kan ku ce ranar da ya ku zo ku ce wannan alƙawarin ai ya dade mu manta ya dade dade wa me yi in baka ci to bai baka mantawa to domin haka wannan ma alƙawari ne ba wani zai ce ka manta ko kuma ka ce wai magabatan ka ne suka yi bata kai makami mai ka kabi mai ka kabi dan sai ce inna wajad in kace inna wajadna aba'ana ala asarin wa inna ala asarihim la muqtadun ya Allah ya ce maka awalau kana aba'uhum la ya'iluka shay'an wala yahtadun amma yayin nan ba su hangaci komai ba kuma ba akai shirya suke kawai sai kabi kabi su gani ha wasaibuhum fi dunya ma'rufa kawai wa in jadalaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm ala tuqim ala to domin haka liyazib Allahu almunafiqina ai Allah yayi wannan saboda ya azabtar da munafikai masu daukan alƙawari su karya duk mai daukan alƙawari ya karya munafiki ne ko yau dama manzo Allah faɗa a ruwayar Bukhari sifatul munafiq talat والرواية أتكي رواية مسلم أربعة نعم سبب منافق نباري وإذا حدث كذا إن يفعل كريان دم مغنى ديك فعل وإذا حدث وإذا أتمنى خانا idan aka yarda da shi ya ci amana wai za wa'ada akhlafa wannan babu hali muslim ya kara akan hukunan wa iza jadala khafa idan yayi jayayya da mutum ya mayar da abun fada da zage zage da batanci da abun da babu kage ko ba ka son mutum ka faɗi gaskiya kullin hakka wala wala ko mutum ba ka son ka faɗi gaskiya amma ba dan ba ka son kai ta ƙarya ba ka irin da 'yan siyasa suke a kullum su rinda ta ta ƙarya su suna zaton a ɗan duniya ne da misali zai kare suna zaton siyasa ba ta tambaya ta lahira wallahi ita ce abin da za a fara tambaya mu siyasa ba wallahi duk ɗan siyasa ya da wanda ya tsaya aka zaɓe shi da wanda ya kai wata aka zaɓa da wanda ya je dangwala hannu ya zaɓa dukka gobe kiyama kafin sallama shi ne za ka bayo wa ka zaɓa akan wani wani alkawari ka zaɓa me yasa ka zaɓe shi kai mai zaɓe tukuna ba ce ma wala turku aidikum ila ta'alukati ba kada ku je ku je ba hannun ba ciki Allah ka dauka ka ji ka don bala a zani me yasa ka zabe me yasa ka aina da to zai adace inna zanna la ilaha illa al haqqi shay'a mutum banda dan kana da to Allah da ka dauka inna zanna la ilaha illa al haqqi shay'a kai da ka taimaka ba aka zaba me yasa idan ya hau mulki ya bani contractor ya hau mulki ya bani kyauta ya hau mulki ya bani supply ya hau mulki ya yi min kaza to haka ko wata dulubi ya ila dukkan ya kula bari kun ba amwa da nasi bil batili ba ah kai da ka zabe kai na wadi kai ka faɗi kaza kaza ina yake babu kace ba za ka ci amanan jama'a ba ka saci kudin ka ci amana kai mutu kariya kace za ka yi kaza za ka yi kaza za ka kawo zaman lafiya za ka yi za ka yi titi za ka kawo aiki za ka yi kaza ba wanda ka yi an baka sarari shekara takwas ka sauka wai zawa da akhlaq ina yi ina yi wai za jadala fasal kai da dan baki ku kaje kai masa kage kai masa kariya ka ce kaza kaza shi dan wane ne shi menene ba kai ko kuma ba ina yake ai da za ku san yan siyasa ba su da gaskiya yau suna nan gobe suna can kamar kufin karuwa ka san tsohon karuwa zuwan ban da aka saba da ita in ba ta samu kasuwa sai ta ji sabuwar raguwa ana zaton sabuwar karwa ta zo a shi yayi abin an kwakwale an gama sai an gane faɗa suke suna da wurda a pdp yawar koma apc yanzu kuma na wurda da su a koma pdp wani kuma ya yi wurda ya kawo ya goyi nnnn aa menene haka za ka samu kowa yana tsalle-tsalle don ba gaskiya ne ina kwan gaskiya ta bai ka gudo ka zo nan barkaman fara kuma ta ka tashi ga goma ta ko yanzu kana gani alamun nan da babu ni ona anan ba za ku san ba su da ba ku ba su da gaskiya dan ba to Allah ya kiyaye liyazib Allah almunafiqina domin Allah ya azabtar da munafikai mazaje wal munafiqati mata to kuma wai munafiki manzo Allah ya ga mana munafiki Allah ma ya ga mana munafiki wai munafiki muzabzabina baina zalika la ilaha haula'i wala ilaha haula yace munafiki shine wanda yake da gida biyu ya tashi daga nan ya koma nan ya tashi daga nan ya koma nan shi baya nan shi baya can wannan shine munafiki manzo Allah ya fassara me munafiki yace kamar mutum ne ya zo ya shiga teku ya yi iyo da ya zo tsakiya su na can gabar suna ce masa ka zo ka zo ka zo ka zo ka kusa su wanda suna cewa ba za ka iya wuta ba dawo ba wanda suna cewa yi gaba dawo ba yi gaba dawo ba la ilaha illa wala ilaha illa yana nan yana kan sai ka ga ruwa ruwa shi ya kace to wannan shine shine munafiki duk wanda ya san wannan halin da ne wanda ya guje shi wal munafiqati da munafikai da wal mushrikina da mushrikai masu yin dubu masu yin yawanci yau yan siyasa mushirkai ne suna zuwa wajen kubai suna zuwa wajen ɗan dabo suna zuwa wajen ɗan tsafi suna kashe yaran mutane suna kaza suna kaza suna menene duk saboda abin a zubda jini ne iri to in suna yi wayan abubuwa kam ai su zama musulmai dama shi ne shirka da kafin shi ne kabar hanyar Allah kabar Allah kana ta san wani abu za ka yi da rike shi ba ka wani abu sai Allah ne mai kare wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa in sha Allah Allah ne mai amma in lokacin da kabar Allah kana da san wani manzan durkulle ka ne zai baka abu ka tashi ga wajen Allah kenan ka koma bokaci ne Allah yawan mutane sun fi sayin wayannan su mabokan sun yawa suna ta ƙarya kaga yaran ƙanana suna ƙarya suna yi wa mutane ƙarya suna tubu suna abubuwa kaza kaza ana samun ka ne kai ka roƙi Allah shi roƙon Allah kansa addu'a ibada ne dan bukatar da ya biya ya biya bai biya ba ma ya biya na'am bukatar da kai kake zaton kake nema din manzo Allah yake cewa ka koroki Allah da zuciya daya da imani in ka roƙa Allah ya karba yace in kana gani kamar bai karba ba ma ya karba ya zai zama ɗayan uku ne wata kil an canza maka da abin da yafi maka alheri abin da ka roƙa din ba yi da alheri da dai ka asa an tuhibu shay'an huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sai Allah ya canza maka ubadilullahu sayati hasana ko kuma wani bala'i da zai sauko maka kai da iyalanka sai a tare da wannan babban Allah ko kuma samun sa a duniya ba zai maka amfani ba za ka je ka tara a lahira duka ai ba ka faɗi ba saboda Allah kawai yayi bai za su halaka وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعية إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إيه يرشدون لعلهم وإذا سألك عبادي أني إني قريب أجيب دعوة الداعية فقال أنا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد تقول لو الله amma ka ji a ce maka ne tsohon kare ka kunne bakar jaka ka kunne kaza ka yi kaza ka tsallake kaza ka yi zina da yarka ka yi zina da matar ruwanka ka yi zina da matar babanka ka yi kaza duk yau irin wannan surkulle ake ta yi ka je ka je ka yi lulu ka je je ki ma dubo ko ba abin da yau ake ba iyalu amma dan ma Allah ya kiyaye umman nan وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون in ba dan akwai masu sun dauka kansu istighfari suna yi ba abinda yau a yake faruwa a kasar nan shine duk ba abinda annaba da jama'a su suka Allah ya halakar da su a cikin umman Muhammad yanzu su abu amma saboda girman annabi a wajen Allah da annabi kuma ya roka dama yace na roki ku hudu a wajen Allah ko biyar Allah ya bani hudu ya hada ni daya yace na roki Allah kar ya halakar da jama'a umma na da cuta wani annoba ya kai su yace eh wannan al'umma na roki shi kar ya kashe su da yunwa yace wannan ma na dauka ma zan kashe su na roke shi kada ya yanko sama ya zuba kansa ya kashe su yace wannan ma ba zan yi na roƙe su kar ƙasa ta zuba ta yi girgiza ta zubo da su ya ce wannan ma na ba ka ya ce ka haɗi ya ce to na roƙe shi ya zafi mutu al'umma na su zama zuciyarsu kamar na mutum ɗaya ya ce a wannan ba zan ba na ya zalo na mutum masha Allah ba kuma zaki illa man rahim wani zaki ka hana aha wannan da ya zalo na mutum illa man rahim ba zai yi to domin haka za mu tsaya nan wannan malam ba su muna magana mu kai da su to za mu tsaya nan da gobe sai mu tashi a ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا اسمع كما عملت على الذين من قبلنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب
Amin. Amin.
an shigo goma na ƙarshe ku yi ku yi ku yi abin nan ku yi kokari a cikin ku yi addu'a eh kuma bana ana zaton lailatul qadr zai zo daren 20 duk lokacin da aka fara azumi ran asabar to kowace rana ran da aka fara akwai ranar da zai mele su kadin
Gashi.